أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 29 ga watan safar hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 16 ga watan goma shekarar 2020. a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul kaf a aya ta 21 cikin suratul kaf kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta 22 kahin nan ɗan masu tambayoyi za mu takaita baiwa muka ce tambayoyin duka lokacin zai ci da yawa kuma lokacin tafsiri a takaice tambaya ita wadda take yana ga sabuwa ce ganin ɗazu wani yan waɗan waya gamu mun je sutura kuma mun tsaya a kan kabari wani yana ya abdalla to yan uwa kullum abinda muka bai mu sani a musulunci akwai abinda yake kana iyawa akwai abinda baka iyawa wannan abin sananne kuma da cewa akwai wasu nema suke a samu abin gwadi in kana ga wannan gawa ta aka ce iya da alaka da kai ruso ke a ci mutuncin gawa har kokowa da gawa kuma a samu abin gwadi don a saki sunna na ga dan uwa sallar gawa ko addu'a kan kabari kai naka addu'a ce kowa tsaya Allah iya yake wayar da addu'a da mushriki da dan bid'a da sunna Allah kake roƙo Allah ga wata mu wani Allah ga burin ka Allah ga wata mushi Allah zai ki amsa addu'a ka da mushriki ya tsaya da ya mai addu'a ta ko ba ta yi ba kai addu'a ce ta haka kai abin zaka iya ka mai addu'a kuma sallar gawa ai ba sai an yi jami'in ta ma azkar ko mutum guda yana sallar gawa a takaice kan wani abu ya hana da an sa wani dan bid'a a gaba ko wani mushriki a gaba ya hana kai ka sallar gawa kai shiga da kai kabbara kai addu'a da ake ba kowa haka idan an je makwantai iya bid'a kai sunna ba ruwan gawa da bid'a shi shi ta shafa bid'a shi eh bid'a shi ne ba ta shaye shi kai shi mai bid'a shi bid'a kai kai sunna na kun kai sunna me sunna kan gawa kan kabari addu'a Allah maqbulu ala musabbitu roƙa mai gafara ta Allah Allah tabbatar da shi shi dan bid'a Allah yana ganin shi ya bid'a kai kuma sunna kawai ne ana kana da ban abin da kai mun zaka ya kullum dan wannan sallallahu alaihi wasallam yana rayi sahabba suna rayi aka samu masu mutuwa har mushrikai ma musulmi ne kuma kan bayan da kuka yi da su shine malamai ke cewa ka mutu a Amurka ka mutu a Isra'ila ka mutu a Madina ka mutu a Makka me guri ka mutu da imani kurum shi ne kamar tarki imani da kamar tarki imani ka sa maka cuwa cuwa ne kai ma shi ne matsala ko in dai imani ko ina ko me aka maka kai ba shawa ka su ta shawa a takaice ke sai tambaya ta dan uwan da rubutuwa ce shi na maganar malam ina da tambaya akan siyasa malam menene hukuncin zaɓe a musulunci zaɓe shugaba malam shin wanda ya ce bayan zaɓe yana da laifi yawan musulunci ba abin da bai yi magana kan shi ba yan wannan addinin ba yau ya zo ba min demil ba tun sai sama na abin yau shekarar 442 da hijira ma ba zai wace ba ɗan wa malamai magabata da na yanzu suna maganganu ka irin wannan matsaloli akwai bambancin yarda da wani tsari wanda ba na Allah ba iya da bambanci da magana zaben mutumin zai shugabance ka waye zai shugabance ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin halin matsi da aka sani dai a garin makka ga sahabbai nan masu rauni ana gallaza musu a garin maka ana cutar da su wasu yi haƙuri wasu ma sun yi rida wasu sun sha da sun yi kalmar rida duk da ba su yi rida ba a kan matsi ne a nan sallallahu ya diba ina mahuta ya ce ya sami labarin sarkin habasha na jashi ya sami labarin mutum ne na kwarai adali wanda bai zarumta su yi musu shawara a garin za su zaɓa su zaɓa ya zaɓa garin habasha zuwa wajen najashi don shi ne dama dama a wancan zamani wannan iya daga cikin wani malamai ke kawowa kan katarin mu a yau ba mu irin su malamin sa albani na mu irin su usaimin su bin bal wannan fata sun wannan fata kan wannan masaloli idan aka ce ana zaɓe zaɓar wanda zai jagorance ka ba shi bane bai yarda da wani tsari din da abin lalace ce da dama dama kuma an san wa wuri da yawa amana ce ake ba al'umma wannan kan sai barawul wannan kana ga bayan sata ba adali ne ya ta ga sun tsaya za a ba su dukiyar garin ku ko baban ku baban ku ya mutu baban ku ya mutu kamfani ne zai jagoranta amma ka san akwai wanda yake adali ne na kwarai akwai wanda yake azalimi ne an ba shi mata zai shi ke da iya dan bida ya kaza ka ce a bashi a zalimin kaga bai ka zama ne dama dama sai za wane ne adali a ciki wanzu ne wannan dukiya ta ku har Allah sa kowa a shi kenan har ka zaɓe wani malamin sun yi bayani kan cewa ka zaɓi mai dama dama wanda kada tsakani ga Allah wannan adali ne zai jama jagoranci na kwarai amma a bari gaba ɗaya kuma ku rika jaje yau dan uwa an san akwai mai hanta dukan wa'azin gaba da bai kuma taron a wani wurin akwai zai doka ce wa'azin bai gaba daya tabbas yau ka ɗauki wurare kuma ɗauki misali a yau a duniya nan kusa najeriya jika wannan zamfara na zamfara ɗauki na duniya erdogan da barbaɗaƙi da shi yau kowa ya san yadda gwamnan wannan da aka ce zamfara yadda ya ka canji a najeriya ya yi bakin abin da zai iya kuma kowa ya riga ya ka ci gaban addini kuma a tsarin da bana addini ba amma ya wata hanya da iya da aƙidar yin wani gyara ta abin zai iya ya gyara abin zai iya hausa ba sun ɗauki misali mu zai shi ko ba ka ba suke ni shi ne sunan shari'a suka samu abin baki abin da suke ko a kan wani aƙida gare shi ta gyara ga shi ne ya ɗauki wani wanda ba haka ba zai takara misali da wani ba shi ba ka zaɓi wancan misali a dogon kowa san labarin turkiya a min yusan da min yusan min nafsan fasad da kura min dubu ɗari tara da ishirin da bakwai aka yi jujuhali ƙarshen halifa musulunci a turkiya ke abdulhamid allah ya zama kan abdulhamid shi ne ƙarshen halifa musulunci a duniya gaba ɗaya aka zo a mustafa gamal ataturk ya rushe ya rushe daular hirka kai kiran sallah aka hana a turkiya hula wannan haramun ne kasa a turkiya ita sa shafo a ka kada iska shi kada kada kamar iska shi kina kai shafo kuma ta ba sa hula balle jalabiya ba sa turkiya ya rushe komai na mai sunan addini suka rushe kuma kasa ce dauda ce islamiyya musulmi kasa musulmi ne amma wasu masu ƙarfi a cikin da samu goyon bayan turawa da wasu masu ƙarfi sojoji masu ƙarfi suka rushe komai kowa san bangaren irin ɗan ikhwan da abin a zikita suna abin aƙida na addini kai sai su su Erdogan suna cikin wani ɓangaren masu abin ra'ayin addini ta wannan hanyar suka shiga ɗarin na ɗaguta amma wasu kuwa saman wasu a wani musulun ta mun wani demokradiyyar demokradiyya ce kan yi mutu musulun ta mun demokradiyya ce haka suka yi ta yi yanzu kowa san turkiya irin jari ba maganin sa hijabi an taba tsaye da hudda firayim minister a kan mace ta ka ɗan kwali ta sa ajiko ba ba hijabi ba ajiko ta sa aka yi juyi ko to yanzu kai turkiyya hijabi suke sawa makarantu na addini ya meno su da yawa da aka rushe kuna labarin kwan ake hayaniya a turai an buɗe wannan mize a cikin asibiti yake wannan an ta hayaniya a duniya kirista kowa ba a duniya wannan asali ai wani wuri ne masallaci ne aka mai da mize can da ka yi musulunci ya zo coci ce wanda ya ci turkiyya bude ya fatahu ya samu damar ya mai ya sayi wanda kuɗin shi ko masallaci turawa da suka rushe mulkin musulunci suka mai wurin coci yau suka mai wurin aka wurin music gaba da yau wurin ya amince shi ya koma masallaci bai bakin nashi ba kirin wa a takaice kowa da abin da zai iya idan ka tabbatar mutum ba zai gyara zai tabbaci addinin Allah ka taimaka ya fi ka ɗauke da baki ba shi ne magana kenan ya zama to amma ga burinka yan wannan asambilin Nijar wata lokacin aka ta hayaniya kan kundin mata an kai wannan kundi wanda suke shugabannin sun kai ko wata labarin ana ƙoƙarin a sa hannu a ɓoye sai wani wasu 'yan jibutoci suka tona asiri abin da ake so a yi asambile washe gari za a yi abin ya tona aka daga kwana za a sami hannu kurin ba mai labari a gari ba da a sami hannu ko wasu abin da aka yi aka zo aka tona asiri za su ga ƙashe aka samu wasu anan suka yi tsaye ai dubutocin ne suka samu kikiya ai ba jama'a tace a san bulan zaman su ko suka samu goyen baya aka ru aka ture wannan kundi wanda bai ko ina tana cikin wani dibitin da yake ga mana labarin cikin bayan sun sa hannu a cikin wani daga ya sa addini ma cikin shugabannin shi ya ga musu fada ko da kuke da abun addini ya ga musu fada suna da abu wani ra'ayin addini yan wa a takaice maganar cewa misali ina maganar kullum yara shinsar ibn taimiyar mullah lokacin da suke a wannan aka ce daula ta tata saboda yana sun musulunta wasu sun musulunta ta kai ana zauwa ana wa'azi ga su ba shan giya ibn taimiyar ta akwai wasu wa'azi a kan shan giya ya da shan giya su ka ba su kan a basu shagin su a haɗa kaƙiyar su ma na ka hana su tafiya na ce ka haɗa wa azumi ci kana ce ya ce ka a bar su ce me ya ce ya lura a bar su shagi ba su haka ya yi haka bar su ɓannan su da addini ta yi ta shagiyar a taƙaice magana in wa idan mutum ka tabbatar da wani tsakani ga Allah zai wani gyara baka ɗaukar wanda ke lalatacce a kan shi kana kallon ko ban dole kasa ya mallake ta dole garin ya mallake shi kenan ka ɗauki mai dama dama daban ne da yarda da abu amma yan mu misali tsarin abin da muke bin goyon baya da sunan malami ko malamai a ce amma kuke shiga siyasa ba haka bane mu abin da yake aqidan mu dinin musulmi na kware yake so yake zai wata a duniya akwai tsarin communism ko akwai demokradiya akwai socialism duk ne ko mu zai muke tsarin islam shi na aqidan mu a yi islam yanda Allah ya shar'anta yi mu yace mu yi haka muke so a yi to amma zuba mu da mai ko ba mu da mai ko amma ba shi wani ta yanzu in yarda to muka ce zan wa malamai mu ko mu zaune da demokradiya to wai zaki addini mun zo da gwaɗe malamai to waye zai kira kina muna nan muna neman Allah tabbatar da Islam ya tabbata akan ƙasa a mana shari'a da littafin Allah wannan shine gurin kina haka nan ba za mu shiga mu mu mu shiga mu mu shiga layi mu mu shiga wani mu shiga siyasa a ba ta bace ba gaskiya magana ba ta bace ba amma ga na kware ga na banza ka doki na kware Allah ya sa abu da kiranka Allah ya taimake mu sai magana yake cewa malam yaya ne ya kamata a yi zaman ta'aziyya ga wanda ɗan uwansu ya rasu shin wanda baban shi ya rasu zai zamana cikin gida cikin ɗaki ake shiga ana mai ta'aziyya bai zama a waje ba shi ya saba ma sunna an wata ɗaice mun bayani nan kwanaki da jimawa kan mas'alar zaman ta'aziyya bayan mutuwa malamai da dama sun yi magana akan hadisin jirgin abdullahi albajali hadisin jirgin abdullahi albajali wanda yake ce muna ɗaukan taruwa a gidan mamaci da yin abinci a koma a yi rumuwa ta cin abin da koma fada wannan cewa iya daga cikin sunna iya cikin bida ƙarƙashin wannan da dama cikin suka dukkan taron da za a yi bayan mutuwa a gidan mamaci ana wana ci abinci iya ƙarshen wannan akwai masu ganin cewa ana iya yi amma ba yadda wancan ba wanda yake yi a mai da wajen wajen cin abinci da fada me zaman wanda aka wa mutuwa da na kusa da shi a zo a musu ta'aziyya suna hujja kan haka cikin sayyid bukhari akwai ruwaya da na sallallahu sallam ana cewa ya zamna bayan mutuwar Ja'far yurafa min huzn ana gane damuwa da ke ciki na Aisha take cewa tana kallon shi tsakanin kyaure ko fa kyaure iya zabe a masallaci bayan mutuwar Ja'far ana iya zaman ya ana zaman da ruwa ya cikin jaje har take cewa ya tura wani ya je wajen mata ya hana su kuka wanda ya kashe sai magana kawai kawai suna hujja da wani cikin malamai kan zama in ba irin wata zama bane ba kai ma ta aziyar da cikin karshen wancan haka ruwa cikin sahih bukhari sauran wurare ta inganta aisha radiyallahu anha tana sa ayi abinci ga mata wanda suke zawa na gida na kusa wanda suke zawa gidan da aka yi mutuwa har ta samu musu talbina musu abinci na ci wanda suke yan uwa dangi na kusa kenan akwai bambancin maganar cewa zama na iyalan mamacin a musta aziya da zama abin wurin kowa da kowa zamna irin da ake da ana wurare na maganar zaman ta'aziyya wanda aka sani dai ya zama matsi ga kenan irin wannan akwai sauki a kan shi haka malamai na magana cewa a yau a irin da gari ya girma kowa sai da muhimmancin ta'aziyya a musulunci idan aka ce mutum da ai mutuwa ya ta wani wuri ko wurin aiki wa za a ta'aziyya ina wurin ta'aziyya zai ba mutane wahala wajen neman shi ba na kenan in ya zamanto akwai keɓancewa babu irin wancan abun na maganar a yi runwa a zo ana wani abun kenan bai da ƙarshen wannan magana hani kai ne za a ma ta'aziyya ba zama mai da wurin matsi ga wani irin wannan ne kenan ba irin wancan ake magana bane ba na a yi runwa ana ana kawo mara mara ko a ci abinci fala fala ana biki a wurin shine suke mana kan shi wallahi wala yan wa ai hakuri kamar tabin na mu shiga da yawa sai za mu tashi insha Allah aya ta 22 cikin suratul kahf bismillah
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ya muna cikin bayanin waɗannan matasa ashabul kaf samari masu imani wanda Allah ƙara ma imani kan tabbatar da aƙidarsu bayan cewa dai sun bayyana sun tashi daga barci sun koma kuma Allah ya shiga tsakaninsa hijabi tsakaninsu da mutane yanzu kuma wannan labari nasi ne ake buge-buge adal kitab suna wannan maganganu akan basu cikakken masaniya kan wa'annan samari da halin suke ciki to shine Allah subhanahu wataala su da ma da kitab ayi magana su kawo a tambayin manzon Allah akan wa'annan yara wannan matasa kira wani abu ne Allah kadai ya san mahim ya san matsayin su ya san halin su da menene suke ciki Allah kadai sani shi ke yanzu labarin waɗannan matasa yake zo mana labari na kat daga Allah subhanahu wata'ala sai yawan labari ga yadda suka shiga bige-bige sai ya ƙulu na talatatun rabi'u kalbu suna cewa waɗannan matasa su uku ne karansu ne na hudu cikin bige-bigen su wa ya ƙulu wasu kuma su ce kamsatun sadisun kalbu wasu ce a su biyar ne karansu ne na shidda sai Allah ce rajaman bil ghaib duka bige-bige ne neman neman ka ta arwa ce neman arwa ce kun arwa dan arwa ne yan arwa ne neman mai arwa neman ka ta ko duka bugun ya ce bugun zai mu kenan neman abin da baka san shi ba kai magana kan shi wa yaqulun sab'atun wa thaminuhum qalbuhum kuma wasu na cewa su takwas su bakwai ne karansu na takwas yanzu wannan maganganu da Allah ya ambato mana sai laki ba manzan shi umarni ƙorrabi a alamu bi iddati ya duka sa bige bige Allah ubangiji na shi ne mahi sani a kan ƙididdiga yawan waɗannan ashabu da kama amma Allah bai kore ba gaba ɗaya babu wanda ya sani ya ce ma ya alamuhum illa ƙali kenan Allah bai kore sani gaba ɗaya ba ce ba ‘yan kaɗan ne suka san waɗannan mutane mutum na wani kenan a cikin waɗannan kashin uku kare na hudu biyar kare na shidda bakwai kare na takwas kenan a ciki akwai wata wadda zakan jini sai da ya ce alamdakali babu wanda ya san waɗannan mutane sai ‘yan kaɗan shi abdullahi bin abbas ya tabbata yake cewa ana min alƙalil ni na cikin kaɗan kin ya ce su kunta su bakwai ne su bakwai ne kun ce iya ce an kaɗan an saka sayan musu me ya hujja da shi na cewa ku diba Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo bige-bige masu maganganu ya ce wasu sun ce uku ne kare na hudu wasu sun ce su biyar ne kare na shidda sai Allah ta yi duk bige-bige ne na jaman bilgai amma da yace sun ce bakwai ne kare na takwas ya ture haka bi ce wajen da zai ba shi muna fasa take na ta haka ya gano kusu bakwai ne kare kare na takwas shi aka haka ya kore haka kuma da yawa cikin mai maka bata sun ma shi goyon bayan tafsirin da kan haka da ba na sai cikin masu wanda Allah ya annabi ya mai addu'a Allah ka san da shi tawilin Qur'ani fasalar Qur'ani haka dai ya fasara Allah dan haka dai waɗannan mutane Allah ta manzan shi fala tumali fihim illa mira'an zahir kaka yi jayayya kan wannan lamarin wasu al'amarin su kai in ma yana abin da ya bayyana a fili Allah ga maka su amma sauran lamarin su kaka yi jayayya da kowa abin da aka gaya ma kai ake shi kura sauran lamarin an samu kafu kaka shiga kaka jayayya da kowa dan bige bige ne wala tastafti fihi min ala mu ka tambaye kowa cikin ahlul kitab akan labarin ahlul kitab akan ashabul kafu kaka tambaye kowa labarin su abin da aka gaya ma ka yi ya ishe ka ka yi abin shukur sauran shiga tarihi da kisa ka tabakan fada kuma gaskiya da ƙarya mun tsaya na kun yashe da kurum mun ya ishe mu ci gaba
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك عليك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا نعم نعم كما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا nan kashe ne ko wata shirya ce Allah ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da lumushi kar ka ƙara cewa ga wani abu kurin gobe zan kaza kurin ka yanke ta a illa insha Allah a ce insha Allah na ce mai yawa kana lokacin da aka wa manzo Allah wannan da tambaya ta ashabu ka ce gadan gadan ja gobe zan ba ku amsa bai kawo kalmar insha Allah shi na gaya mashi a ce zai yi kaza gobe gurin ga yanki ta ka gama da insha Allah wasu korar baka da nasi kuma ka ambaci ubangiji da idan kayan mantuwa nan magabata na magana kan wannan magana insha Allah tana taimaka mu bawa ga mai da komi zuwa ga Allah akwai girman Allah subhanahu wataala da mai da dukkan lamari a hannun Allah subhanahu wataala da haka kenan wannan al'amari in mi za ka yi insha Allah kuma lokaci guda tana baka kariyar tana baka damar cimma burinka annabi sallallahu alaihi ya tabbata ya ce yin kalma insha Allah tana taimaka mu bara wajen cimma burin abin da zai yi ne ya kawo kisa ta Suleiman wanda Bukhari ka Muslim ya kawo da annabi Suleiman ya ce zan kewaya wajen mata na a daren yau mata ɗari ko ce kowace zai kwanta ga kuma ta samu ciki a samu masu jihadi fi sabi da annaba Allah ne wannan abin da ya hudu Allah ya sa ɗa ɗaya bai samu ba ya bari ɗaya ta yi bari a cikin su shi maza da ake cewa inda ya ce insha Allah da ya samu da cimma burin shi sai ta kenan kalmar insha Allah tana taimaka mutum wajen cimma burin ya kuma tana kare maka kafara ta rantsuwa sai ka ce gobe za ni gidan wani wallahi insha Allah zan gidan wani ka insha Allah wallahi gobe zan gidan ka insha Allah kawo kalmar insha Allah ko da abin bai ko baka je ba tana hana tana hana maka kafara sai ka ce insha Allah wallahi gobe zan baka shiga goma insha Allah sai ka zo na ce ana fasa baka ce baka ce ga kafara ba kafara ko mi na insha Allah insha Allah eh dam na ce insha Allah kenan ta kare mini yin kafara ta rantsuwa shine muhimmancin ta don nan malamai na ce kana insha Allah shin za ta yi amma misali na ce wallahi gobe baka shiga goma can an ji an dawo mun kare kai insha Allah wa an ci anan fatai aka shiga da ba to wasu na ce ko ba mata guda za a yi ta kamar da ibn kasir ke cewa ibn jarir a taba da kita gaskiyar magana lalle wannan abu ne mai kyau ko ba mata kace insha Allah amma ba ta kare maka fara eh ba ne kita insha Allah ko ba mata guda amma magana kafara in aka raba ka shiga da ban daga baya baka kawo masha Allah ka tana kafara in dai ka bari aka shiga da ban daga baya insha Allah ka hauta abu ne mai kyau insha Allah amma ba ta hana maka fara amma kai ba kina ta insha Allah tana da kyau kware cikin al'amari kiranan kuma iya cewa magana in ma kamance daga baka tana ko ku ce wannan misali ka san afirka tana kamance wani abu subhanallah yau da ka auki kamar wannan ka san kamance wani kana ma wai kamance wani abu mun tuwa ka ambaci Allah subhanallah wallahi kula ila Allah an ce iya ba mutun damar tana abin da ya mace yin ambatan Allah lokacin mantuwa wa qul asa an yahdini rabbi li aqraba min hada rashada kace kuma ubangiji na zai shiryar da ni game da wannan tambaya ta hanya mahi shiriya hanya ta mahi shiriya kenan Allah zai bani hanya mahi shiriya ta kwarai kan cikakken labarin wannan bayan Allah ya lace gaba
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا na'am yanzu nan labari ne kat daga Allah subhanahu wata'ala wanda masanin gaibu ya ce wa labithu fi kafihim talata mi'atin sinin wa tadadu tis'a sun zamana a wannan rabi nasu na zama suka yi kayan a gano su tsawon shekara 309 nan malaman tafsiri da dama suna kawo cewa talatimata sana sun shekara 300 shamsiya a kamariya shi aka ƙara shekara tara duk shekara 100 akwai ƙarin shekara uku so uku tara kenan wannan magana haka dama sun malaman tafsiri kawo amma kan za ku sami na yamma Allah ya ce gaskiya wannan magana babu wata madogara kan wannan Allah ka zaki niya Allah subhanahu wa ta'ala nasin Qur'ani a wajen Allah iya aiki da wata ne kamariya ina da shuru da lafiya aka kara ko su yake Allah magana kan Allah kuma tuka tana manazil Allah iya aiki da wata wannan na sama Allah bai aiki Qur'ani ya Allah ya tabbata Allah iya aiki da lissahin kamariya ba shamsiya ba haka nan gurin mu tsaya a yanda Allah wani cewa kakkai wani kakale abinda ba ka wata madogara kai a ina Allah ce iya ni kaza ne ce Usman ya magana cewa magana mafi lafiya kurin ka tsaya Allah ce sun shekara 309 ko su mutum zai wata yawon ana suke komowa 300 ce a ta rana ta wata 309 kai zai da take yake a musulunci ta wata ina za ka wala kurin haka kenan kurin Allah ba mu labari sun yi zaman shekara 300 da zara kayan tashi kuma Allah ta da su shi ne ayat Allah ɗari uku da tara aka yi kuma na alamun labari Allah ya haka don ya tabbatar ma da duniya cewa iya tadawa bayan mutuwa aka gwada mutane ga su dai zaman kwanci suka yi shekara ɗari uku da tara kuma aka taro su ‘yan waɗan adam kan irin wannan tunani na maganar yaya za a yi a tada ni hatta muna mutane masu imani ina ga uzair ya kawo waka na kalai Allah kashe shi cewa ya magana ne na kafa hula azazi ba da bauba da mota ko Allah ka mata lamma ta amsu ba san ko Allah ce Allah ce yayi magana cewa ya za a yi kafa hula azazi ba da mota ya zuwa ga yi amace قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت
قال لبثت
قال لبثت يوما أو بعض يوم yace mishi bal labista mi'ata قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
kaga wannan bawan Allah shine wanda shi ma dan abun mamakin shi yasa Yahudawa suke cewa dan Allah ne haka ne me abun mamakin ko san wazir mutumin kware ne babban mutum ne kurin ran nan aka aka da san aka sa aka da wazir aka sa babu uzairu aka da makarsa kuma yana cikin makarantar attaura su aka dogara su makarantar attaura babu malam babu attaura kurin ya bace ashe shi kuma uzair iya tahiya ya iske wani gari a duk garin ya mutu bar gawaki ne sai yake kai yake tunani bayan zama ya tunani Allah ya Allah hazi ba da mutiya ya za a zo garin yayin Allah zai tada su ban su mutu gaba ɗaya iya tunanin ya za a tara mutum ba mutuwa iya wannan tunani ba ma ta wannan da ta Allah sai kashe shi shi ne na kashe har kafin dari Allah ta biya ta abu shekara dari ko yana hakuci ko kuma zai bace ya bace ana nema aka dangana ko aka rasa shikenan babu labarin zai ya mutu ya mutu ya bace kenan na ta'am sun wa basu bayan shekara ɗari da mutuwa Allah shi ne aka tada shi aka ce kamla diski ba Allah nan ka zaman kwana nawa ce da diski ya mun auka da wuni kwana ɗaya ko rabin wuni ne daidai tsakanin kwana da wuni ne aka ce a balla diski da aka am shekara ka ɗari ɗari in za ka gano da haka fanzu lana min kharajik a gwada min abin da hikimar Allah yanda Allah ke riki abu abin nan bangare guda aka riki kaga sai Allah ta mulki kai kai wani kai ta musu ba sai abin kai lalace ko abu kai lalace ko abin mulki shekara da biyu kai lalace shekara irin wannan aka ce diba abincinka ɗalibin sharabuka lamin ta sanna abincin da abin sha ba wanda ya canza yadda tuwon yake yadda hura take hura hura yake yadda yake aka rike yadda daura yadda kaba a kamshin yadda yake ba a canza ne shekara ɗari tana nan kamshinta tuwon ne hura tana nan hura hura kamshin shi kamar yadda ya zo Allah ya rike shi ya lalace ba lamin ta sannan kuma yanzu wanzur illahi ma shi jikin naka ya gaban shi ko Allah ya ce ya haka ne don a sanya ka aya ga mutane don ka zama to aya diba kashinka diba kashin jakinka ka diba yanda kafa na shizu haru so yanda yanzu za a ta a gaban shi kashin shi jakin haka mai dariya kashin kashin ba ba shi jakin ba rike shi ba a lalace ina ce mamakin a tara zama dago a gaban ga ya zama kashi ya ci ne kasa ta ci na fatar ta cinye wata ta cinye tsoka ba komi kun yi yawon tarwar kuma Allah ya sa wani ba wannan take a gaban shi ka kafa nan zuwa yanda aka gama wannan kashi karab karab karab iya kallo kashi gama karab karab karab karab kap duk iskelet din gangan kashin yanda ake mutum har da shigo haka aka jikin gaba ɗaya kashi karab sun mana kaso halama iya kallo aka gama kashin gaba ɗaya kuma aka zo aka mai nama a gaban shi kuma muka ce bebo da gaban shi ya ce inni na alam ana daga ya ce na san Allah ana Allah ala kulli daga ya ce na san Allah ala kulli shi qadir ya rage baba zikin ya gina ga Allah gaban shi kinan wannan abu ne Allah ya gwada mata aya ce Allah iya ya komi na ka kawo shi kan ido to su shi kan ɗari uku su kuma hikima sa wannan hasu ba mutu aka yi ba gaba daya hikima Allah ba mutu gaba daya ba kuma ba tashi ba su kan ɗari uku da tara kuma Allah ta da su shi ne aya Allah ce to yanzu wannan magana da labari na walabisu fi kafi musalasa mi'atin sinin sun zamna cikin kogon dutsen su shekara 109 wasu zafi sun kakar kan 300 ulillahu a'lam bima labisu yanzu maganar nawa suka nawa suka yi Allah shine mahi sani kenan kaka shakka Allah shi kuwa sanin labarin a bige-bige da ake Allah shi kuwa sanin gwalagwadon zamansu tun zai ba mu labari shekara 300 ne da tara shi kenan kawunka da haka ya ce lahughaibu samawatu Allah shi ne masanin abin da ke ɓoye masanin gaibin samai da kasai gaba ɗaya abisir bi wa azumi na an ci sa mai suka yi ma'amalar nawo an saka ne mai fiye ta'ajjub waye Allah ji waye Allah gani akwai babu waye Allah ji waye Allah gani Allah maji maji ne mai gani ne kuma akwai akwai bayan abun abun aladabi waye waye shi ji waye shi gani Allah to Allah ya ce malam min duniyi wani duka mutane bayi gaba daya a sama kasa ba su da wani waliyin gaskiya in ba Allah ba ko daga kama ka kama shi mai ma kun Allah shine waliyin gaskiya don haka wallahi shirku fi hukumi na ahad don haka Allah tunda shi kaɗai ne bai bai tarayya da kowa shi ne waliyin kowa don haka bai yarda ba ka a gama shi da kowa abin da ya sharta shi ne in ya ce haram haram ne in ya ce halaka halaka ne ba mai canza abin da kai dan ta'adda kur yalla ci gaba
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا to sai an wani kenan da kusan mun zo karshen labarin ashabul kaf ga labarin cikakke daga Allah subhanahu wata'ala na matsayin waɗannan matasa samari ne suka tashi suka bayyana da aqida suka ban sarki a zalimi wanda da awuluhiyya wannan kuma matasa su bakwai ne karansu na takwas sun yi zaman shekara 309 wani shine labari na gaskiya kamar da suka ce ya zo daga wanda yake alamul ghuyub alladhi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun labari ne daga Allah masanin gaibu Allah ya san abin da aka yi baya da abin da ake ciki a yanzu da abin da ba a yi ba ma dan abin ya zo ya zai wa kana Allah shi sana kan labari ne na kan yanzu kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nashi umarni watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta wa mutane duk irin abin da aka maka wahayi na littafin ubangiji ka isar da komai la mubaddila li kalimati ba mu iya canza kalmar Allah abin da Allah kuma shine an ce kauniyyan wa shar'iyyan eh abin da Allah ya wakana haka zai wakana ba mu iya hadawa haka shari'ar Allah yadda yi da haka ce ka bi ka samu rabo ka kiya kuma Allah ma azaba haka take eh bai tarayya da kowa kuma idan ka kauce ma hakan wallan tajida min dunihi murtahada baka da wata madogarawa idan ka bar Allah ka bar hanyar Allah baka da inda ka dogara samu tsira da azabar Allah don haka ya ce wasabir nafsaka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا
Allah ce watulu ma uhiya ilayka wasabir nafsa nan an ta abin da ya wakana imam tafsiri kamar yadda kullum haka duniya take manzala yana kira a garin makka iya fatar manyan gari su meka wuya saboda yan baya su bi da mahiyaci gaske mutanen makka da yawa sun gano da gaskiya kuma suna son gaskiya amma suna tsoron manyan gari kaka yi imanin a tsangwame ka to shi sa yake kwaɗan musuluntar manyan mutane shi kuma Allah ba haka ne su sunan Allah cikin bayi kullum daga masu raunin sunan mabiyan manzanni ko labarin da Abu Sufyan lokacin da suka da Hiraqal ya mai tambaya kan ya samu ya samu takarda da manzo Allah ya aika mishi Hiraqal a wancan zamani shugaba na duniya ne na yaƙi na takobi da addinin kiristanci gaba daya Hiraqal ya samu annabi aka mai takarda shi ta shidda ta asali mutum sami ce wani annabi ya mai kira zuwa ga islam ka musulmi ka samu lafiya wanda dai bawan Allah mai ilimi na fanci addini bayan bincike ne da ya tabbatar da cikin tambayoyi da yawa ya ce ya ka samu wani wanda ya san wannan bawan Allah da ya mona takarda ya yi da'awar annabta an samu wani wanda ya san shi ina so in gamu da shi akai ka tara Abu Sufyan bin Harab shugaban Qurayshawa ya huto daga Sham wajen matauci da yake wajen Sham za mu ce Syria Palestine da wanda ya san a yau za mu ce Qudus ko Baitul Maqdis an yi katari Abu Sufyan ya zo da kasuwa ya gamu da shi kuma Hirkal ya zo Qudus an ce ya sallah ta godiya ga Allah a lokacin nan Allah ba shi rijaye akan Farisa shiga cikin shiga ta bakwai na kenan ya ci ya lokacin kenan lokacin ba lokacin lokacin ya gama da Farisa ba gaba daya da su biyu ne duniya gaba daya daga Farisa sai Heru suke kamar aka ce amurka da rasha ke da wani gomba ne a cikin ko to su an san zamanin amur da rum da rum ne da farisa to allah ya ba a wannan shekara allah ya ba farisa ya ba rum nasara akan farisa a wannan shekara ce ya zo ya haji a ta godiya kudus wannan labarin ya zo yake neman duniya zo kusan kasar ta saudiya ta wanda ya kira ya ce aga mun aka gamu da wanda ya sa wani bawan allah ina kan ganin shi haka dai ka tarin wa takaice daga mun abu sufiyan cikin tambayar kama abu sufiyan dan ya gano cewa wannan da ya mai halin shi a cikin tambayar mai tambaya masu bin shi du'afa nasu da masu bin shi manyan gari ne ko masu rauni bal du'afa nasu ko ce a mabiyan shi duk masu rauni ne kan yara mata bayi su suka yi yawa a yi ƙarshe ya bashi labarin cewa wannan su ne a taba ursul daman sunan Allah cikin bayi masu rauni suka yi imani da manzannin Allah na kira manzala iya san musulunta manyan gari don mabiya su Allah da su haka ba to akan haka ne su kuma yanzu kace manzo Allah sallama dan su yaudare shi idan ya za kamar mu kai majalisan ka irin su Khabbab irin su Bilal bayi talakawa mu zo suna wurin ka mu zo mu zana ya za a mi ido da su an kana so muka zawwa to wannan ka koyi fa zaman fa zaman majalisan ka fa zaman ka so mu da mu dan bai mu sha'ani wasu wannan isa ce dagawa ta kawo to wannan abun manzo sallama saboda hikima ce ta da'awa su zo kin sai ya nema su bilal suka dan jinkirtawa don wannan su zo ko da dabara ce an su ba ku te ku dawo Allah ya kiya da Allah ya kiya Allah bai riba da wannan abu ko da saboda sukin su guza gaba ta dawo Allah ce a wannan hikima Allah bai shi ne kamshi umarni wasbir nafsak kayi haka ba kanka hakurin zama malamin da kuna rabbuhum bilgat al-ashi kai hakurin zama da waɗannan da suke bautar Allah sahiya da marice yuridun wajha kuma suna yi dan neman yarda Allah ka tsaya da su ba ruwanka da zama da wancan mutanen manza ka ka kaji da girman su da matsayin su waɗannan su ne mahi alkhairi zama da su mutanen kware masu bon ambatan Allah masu ibadan Allah Allah ta ka zamana ka ba zuciya ka sa ta ta hakurin hakurin zama su ishe ka bakar zama kaka bukaci zama da wancan ya ce wala ta'adu aina ga annu turi da hati duniya kadda idanka ya tsallaka waɗannan bayi masu rauni kadda idanka ya tsallaka su ya rika hangen wasu na nesa da suna manyan gari kuma da banza ne kala idanka ya tsallaka waɗannan kenan waɗannan su wadatar da kai bayan Allah na kwarai ba ruwanka da mushrikai duk matsayin su wala tudi man aghfalna qalbahu an dhikrina da haka kai da'a eh kaka yi da'a ga wanda ba zuce shi ba ruwansa da ambatan Allah ga masu ambatan Allah masu ban Allah sai da mace masu ambatan Allah sai da mace kula da wani suke ga falallu ba ruwansu da ambatan Allah ka wurai ba kaka musu da'a kina abin da suke nema kaka yarda kaka ba su goyon baya ko na wa'annan masu rauni wanda kenan wala tudi man aghfalna qalbahu an dhikrina wata ba hawa wanda zuciya ba ruwan shi da ambatan Allah kuma son zuciya kurum abin da ya musu daɗi suke bi ra'ayi suke bi wa kana amun furqa wanda al'amarin shi da aikin banza ne kullum aikin ba su kai shari'a suna kan aiki na banza wani sa abin shari'a haka wannan ba ruwanka nan Allah na tabbatar da Allah ya yi ta mutumin kwaye a wajen Allah mutumin kwaye a wajen Allah duk irin kaskancin shi ya yi mutane duk mutanen banza ba ruwan Allah da matsayinka da kyanka da wane inda baka bin Allah mutumin sai mun rage labarin cewa rubba asha as aghbar kulubun bil abwab da mace da yawa mutum gashi nan fa zaba babu ba wata tagara a jikin shi babu ta tuha kirki a gare shi annabi ce inda za shi gidan wani za a turo za a mai mai kowa kalmar ne ko amma ce wallahi lawa kasama lawa kasama Allah da baro inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kuta da shi ma'ana inda zai ce wallahi garin ne ka yi ruwa ka gama ruwa me zai kafara sai ko to Allah ce bai bai kafara ya yi ruwa haka manzo Allah ce akwai bayi na Allah wanda gasu ba su ba su matsayi a wajen mutane ba su kima a wajen mutane amma a wajen Allah sama suke ina su rantsuwa ga Allah Allah zai bai zai nasu kafara in su za a yi abin kurin ba muka zai labarin wani ba wani ba jure da labarin ana sabbin nazar an sabbin malin an yi magana ɗan uwan shi a halake shi ko a makin shi ta yi ta cire ta cire haƙori na wata a faɗa aka ce sai an rama to domin musulun sai ka ne a sirrin sun Allah ce ko haƙori da haƙori an zo aka nemi aka nemi su yahe a ba su diya suka ce a'a kuma sai an hudu naka ya ce yanzu ba an mata za a hudu dawa haƙori ba haka ne kuma haka sai sun yayi ko fiye musu yayi ba na ta kuma za a hudu mata ce wallahi ba za a hudu ba ce wallahi ba hudu ba shi abin da ba zai bai da shara nan a duba ga Allah ne Allah ya hana hudda magana kenan an je sai suka ce mun yayi shi kenan an yayi ko wadda wata ba ta ce a takaice nake nan magana Allah wannan kwarai ya da misali da yawa na mutumin Allah iya aiki da mutumin kwarai duk mun sai shi kaskanci ku na hukunci kan kafaci a wajen amma a wajen Allah ba ruwan Allah da abin shi da abin ku in dai babu matsayi imani ku shine abin awakun wajen Allah kuma ya ce ya Allah ci gaba
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
na'am Allah ce wa qulul haqqu min rabbikum na bai kuskuren cewa wa qulul haqqu ko da gaskiya ba haka ba magana take ba ko sai ko da gaskiya da da ubangijin ku a magana ba haka take ba cewa qulul haqqu al haqqu ce na Allah subhanahu wata'ala ina ba manzon shi umarni ka gaya musu al haqqu min rabbikum wannan littafin shi ne haƙiƙanin gaskiya da ta zo daga ubangiji eh shi ne ma'ana magana kenan Allah ya ma'ana shi umarni cewa ka ga mutane alhaq kenan ga wata gaskiya ta musamman min rabbikum daga ubangiji qur'ani kenan littafi ne daga Allah subhanahu wataala ba ra'ayi bane ba ba wani aiki ba aka zamana aka shawara da wani da wani da wance da wani duka aka gamu da ɗan giya da karuwa da ɗan ko da aka gamu dai aka yi ko littayi ne daga Allah dinin ku littayi akwai mai kusa ki shi ko anan da jan nau gajin a nijar wani gajin littayi ko wasu sai nota a nijar na ga yanzu kwatar bakwai wani wace aka yi ko fara sake goma sake ta yau goma samun ciwo ya sake ta haka da take suna tsarin wani to domin bai zuwa daidai da abin da Allah tsara mutane ko da wani shi ne sai ko da kara za a yi misali an yi an yi an gani ya yi na Allah ko ba a yi Allah gaji Allah ba a yi Allah ba gaji ya amma Allah kara ko ya Allah amma Allah kara ya ce kun yi nan kun yi wannan kun yi wannan an sa shiru kun na alƙawarin za a yi za a yi to shi ma Allah ya kara ma a zo abin Allah da ya a ga abin zai ma dama tabbas ya ce kenan cewa wannan shine gaskiya daga ubangijinku alƙur'ani ke don haka wannan ta rage ga mutane ba Allah ku kawo ba faman sha'a falyu'min wanda ya so dan kan shi imani haka man sha'a falyu'min wanda ya so ya kafirce nan ba abin da bane umarni ka kawo a nan kace tahdidi ne ba na gama na an maka me aka zan zan zalakta yaro ka ki yaro ka je kuma ka zamna ka yaro wanda yake wawa ne bai hankali sai ke zamna ko an ce mun zamna amma yau mai hankali wa ya san ya zauna akwai kashi mai hankali mai hankali ya san da hankali amma hankali ya ce zauna ko kenan nan hadisi ne ke mana barakana ne dan ka ba zai biyo baya kenan wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirce shi dai Allah ce inna a'tadna li zalimin nar mun yi tattalin wuta ga azalimai mu musu tattali tana nan ashe da kenan ba gaba ita ba tunan an riga an kare duk abin da kamata a mata an mata kun tana jira eh misali ce shi kashi ya ganta ko misali ce na ga wuta na ga na ga aljanna ko ne na gani iya hudu ba ta suka suka yawo ya kama wani ya rike su ce rasu ba zaman kai haka ka rike ya ce ai wani tsayawa da ni ɗazu ya ce ba abin da an ba wani ba wadan ba ya ce hatta wuta da aljanna na gansu da kuka na mika hannun wannan aljanna ta agoda mani sai na ga wani nonon dabino shi na son in turo in ba ku da kuna cin tashin kiyama shi ne na yi wani ne ba bani ba nonon dabino ne da ɗan aljanna kada da damuwa da gaskiya kenan tuna an riga an shirya a wuta tana nan ya ce don haka a hata bihin tsura dukwa kuma wuta allah mata wata ganuwa wani gimshiki wani ba a shiga a wuta wanda shiga ya kare ba a wuta ba a tserewa shiga in ta kama hanyar a tsere na gidan kaso a tsere ko a a tana da wani gimshiki wa in yasta su za su ga mulki shirwa za su nemi ruwa ruwa ba za ki shirwa da kama su ya ce yugasu jima'in kalmu za masu agaji da ruwa na tagulla ko ta daga katalma kasan zai ba ɗaya ba zai ruwa da dalma ruwa ya ta tawasa a san da gire ko ba san kare akwai mai dogara mai tawasa ruwa san da gire ha kuma san da gire wani kare da gire ba ɗaya bane ba wanda sa abun abun abun kimiyya da zahin da zai zahin ruwa daban da kare ba ka masu ba akwai kare da bai narkewa ya kai wajen san da gire wusan da gire ruwan kusan da gire ne yawa ta wasa balbala ya balbala ko ya fara balbala kenan ba ɗaya bane jahil kana ke ba mu labari za su nemo shan ruwa sai a ba su agajin ruwa mai zahin kalmuhun kamar da suka tagulla ko da kamar dalma yace ya shi wuju za su tunka da sun tunka fuskar su fuskar za ta soye soye ba za ta soye kamar an gashi kun ba mutuwa ya ce bisu sharaf Allah ce tur da wannan abin sha na irin wannan wuta Allah wadar irin wannan abin sha ce wasa ta murtafaka mahuta ta yi a ce nan da wurin hutawarka su ta masu imani hasa ta mutafaka su masu imani makoma wurin hutu ya kyau a ce hasa ta mutafaka su kuma nan sa ta mutafaka wurin hutawa a ce nan ne karshen ka ka karewa da duniya ka koma wani wurin ayyamun Allah kiyaye idan wake ne wuta tana nan tana jira ƴaƴanta haka aljanna muna haka muna cikin aljanna Allah mun tsare gidan wuta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh